അല്ലേ
to muna maku gaisuwa ta'aziya abin da ke tafe da mu mun san abin da ya same ku mun ji labari na rashin yan uwa da kuka yi musamman shishen ya'ya uku ba karamin asara ba ne bakin ciki ne kwarai da gaske muna sa zuciya ‘ya'ya su za su bisne iyaye ba iyaye su bisne ‘ya'ya ba to ma abin da ya same shi gaskiya muna da bakin ciki kwarai da gaske domin yaran nan in sani biyu suna kasan china suna makaranta ɗaya naji yana peru dukansu uku suna kasan waje da niyya su za su zama shugabanai a kasar nan da ikon Allah amma abin da ya zo ya faru an katsar masu hanzari rayuwarsu a lokacin da ba a sa zu tsammani ba ba a sa zuciya ba ya zo ga karshe to gaskiya Allah ne kawai zai iya ta'aziya muna roƙon Allah Allah ya ta'azanta da ku Allah ya ba ku haƙuri ku yi haƙuri allah ne mai sakayya shi zai saka muku gaskiya ne domin ba abin da za a iya yi yanzu har a maido da 'ya'yan waɗannan a rayuwar waɗannan da sun riga sun tafi duk abin da za a iya yi ba zai biya bukata ba amma allah mai sakayya shi zai ɗauka mana fansa domin haka an yi haƙuri wannan ma'aikin shi muke roƙo ba mu iya mun zo da wuri ba amma kada ka yi shi zamantakewa a zaman rayuwa din nan allah ne kawai shi da ya haɗa mu shi ya san yadda yake so mu rayu mu yi rayuwarmu domin haka mun zo domin mu maka ta'aziya da sauran 'yan uwa Allah ya baku dangana a yi haƙuri abin da ya faru Allah ya kiyaye na gaba kada ya sake faruwa har abada amin to na zo tare da mun zo tuntune amma waɗansu sai tafiya ya kama su wanda suke so su iso yau din ma mu zo tare tafiya ya kama su waɗansu kuma a wurin aiki ba su iya sun sami dama sun zo ba shi yasa kun ga mun isa har wannan lokaci da yamman nan a yi haƙuri eh rabarin shaku bai halilu kamar yadda kun sani kun taɓa gayyata na ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba gayyata na biyu ne ba na nan na yi tafiya ran lahadi ne ma na dawo daga can sumaila da can jihar kano da mun zo amma aikace-aikacenmu mu shi ya sa kun yi kuduri ko ta kaka bari mu samu iso yau domin mu kawo muku wannan gaisuwar ta'aziya tare da ni muna da yan uwa maza da mata domin mu zo mu gaishe ku sai a yi haƙuri ba mu iya mun zo da yawa amma madadin kilisiyar ko nasara baptist church gaskiya ba tudun tukun mun zo domin mu nuna ta'aziyarmu ku sani muna tare muna adoyi domin muna adoyi da zaman lafiyar kasanmu musamman abin da ke faruwa ma a jihar northeast abin bakin ciki ne kwarai da gaske allah nan da ya sa mun zauna a wuri ɗayan nan ya sani in ba ya bukatan wani shi yana da iko ya ɗauke ran mutum amma ba wani ya zo ce a'a ka bar rayuwarka domin addininmu daban-daban babu idan allah ya halicci mutum cikin surarsa da kamarinsa ai allah ba zai so a zo a kashe su ba domin haka kisan da ake yi yanzu na sani na kuma sani ba addinin musulunci ba domin ni na yi girma na zauna da musulmi na zauna cikin tare da zage-zage a jiha na da na fito domin haka ban taba ji abin da ke faruwa a kasanmu nan ba to sai du'ai Allah zai raba mu da wannan masifa Allah zai raba mu da wannan tashin hankali sai mu ci gaba da addu'o'i Allah ya ba mu zaman salama sai da zaman salama za a iya yin bishara addinin musulunci kauna za mu nuna addinin musulunci kauna za a nuna in akwai kauna kamar gyaga ne na mace in kana son ta ai dole sai ka da lallashi ko sai da kauna kafin ta soka amma ka zo da faɗa wurin ta ba za ta taɓa yadda da kai ba domin haka addinin mu nan duk da kuka sani na in na ga addinin musulunci ya yi min kyau zan bar addini na in shiga karba amma sai na ga halin musulmin in ya gamshe ni ko ba haka ba amma ba da faɗa ba to kun ga wannan faɗan kamar muna yaki wa Allah Allah yana da rundunar malaiku zai iya yaki domin kansa ba lallai mu ba to gaske kenan gaske magana kenan domin haka ku ci gaba da addu'a ku ci gaba da addu'a domin zaman lafiyar kasar mu ubangiji ya taimake mu
mun gode kwarai da wannan ziyara da kuka kawo mana na ta'aziyya wannan abin da ya faru mun sami tausayawa mutane da daban kuma daga bangarori daban-daban na mutane wanda kowane ya tausaya mana sosai musamman daga su daga al'umman kiristoci nesa da kusa bayan abubuwan kuma wasu sun zo zona shi akwai pastor yohana buru da pastor maxwell sanda duk da su aka yi sallar jana'izar kwana uku da zo yana yana ta kuka ma ya kasa magana yanzu kuma ya zo min da waɗansu mutane wanda mamaki su musulmi ne su musulmi ne amma sai suka ce suna son su zo waje na amma ta hanyar shi shi ya kawo su shi ya kawo su na galiba irin makafi kungiyar makafi musulmi ya amma zai suka ce su da wanda suka yi magana suka ce da watan azumi ma ya kira su ya yi masu shirin buɗe baki kuma wannan muzahara da ake na goyon bayan falastin a na kaduna da shi aka yi shi aka yi to kuma shi wannan rana dama mukan yi wannan muzahara na tausaya ma mutanen falastin mutanen falastin nan da aka kwace masu ƙasa ake ta kashe su kulle yau kuma su mutanen sun hada da musulmi da kirista bilhassil ma abin nan kanisa din haihuwa wadansu ake ce mata da ko mene church of nativity ake ce mata yawa yawa yawa to kaga a cikin palestine na zai kuma ba za ka rasa sanin cewa ainihin mabudin wannan coci yana hannun musulmi ne in za a yi biki su suke zuwa su bude saboda yadda aka gaji gidan da aka jimawi mabudin su musulmi ne kuma a ce su kawo mabudin ba a yanzu suke zuwa su bude inda za a yi biki ranar duk shekara in an gama bukukuwa su rufe su rike mabuɗi yana hannunsu da kuma su wa'annan su al'umman yahudawa nan ba san bambanci tsakanin musulmi da kirista wajen faɗa da al'umman falasɗini ba su bakon bambanci tsakanin masallaci da coci ba kuma su hatta su su yahudawa mun san cewa abin da suke ba da sunan addinin yahudu ba ba da sunan addinin musa ba don haka ne ma shi wannan mazaharun da muke ana yi da hadda wai sai yahudawa da ba su goyi bayan abin da ake yi ba domin da mutum zai duba hoto zai ga a london da new york hadda rabai na eh suna shiga wannan ran da aka yi akwai wannan ran da muka yi ran juma'a nan to a london da new york hadda rabai sa kai da yawa irin masu sa malaman da logo da gudun kitso din nan yawa malaman su kenan to an yi da malaman su an yi da malaman kirista da na musulmi duk ana magana ne ciman ishu din palestine ishu ne na mutunci da sanin ya kamata da na tausayi na mutuntaka ne na kowa da kowa ne to amma mu anan mun sami kama a wani hali na wa'yansu mutanen da suka ɗauka komai suna son su kalle shi ne da wani irin karo mun san sun yi abin nan da suka yi domin domin goya ma isra'ila ne baya saboda haka suka zo suka zaɓi nan su zo nan zare su buɗe wuta bayan ma an kammala wannan muzaharar an yi addu'a an tashi masu komawa gida suka samu suka buɗe musu wuta suka yi ta harbi to kuma suka cikin mutum talatin da uku da suka kashe to sha tara ne suka harba da bindiga suka kashe amma sha hudu wanda ya haɗa da yayana guda biyu da suke shan na an ɗauke su ne aka kai su bariki aka yi tocarar ɗinsu ta dare yaro na har bayan sun harbe shi a harin suka dinga taka masa ciki to sai ɗayan yana ta biliyin da su su kyale shi a kai shi suka ci abin da zan kai mishi zamu shi ma suka harbe shi a cinya suka caccaka masa wuƙaƙa kuma shi yaron genius ne ma wanda yake shakarar da sha'anin jirgin sama ɗin don kafin su kashe zai iya ƙera jirgin sama irin raya genius ne da kyar ake samun irin to mutum sha hudu ne sun kai su ne suka yi tocarar to death sannan kuma cikin wanda suka kashe har da wani kirista ibo mai suna julius anyanwu dan shekara 68 wanda ya zo ya magana da zuci me yasa za ku harba mutanen suna yin taron su lafiya da kullum su gama lafiya kawai suka harbe shi kuma harbin sun yi da dindindin don harbe shi sai da hanjinsa ya fito waje wata ma'aikaciyarsa da ta zo ta taimaka masa ana ce mata cubo zuwa da bai ci sai kamar suka emin hati ɗinta amma sai su amfaka kusa da lungs an yi koma likita sun yi kokari sun kwashe jinin da ke wurin yanzu tana responding to treatment wani abin mamaki bayan sai bayan kwana goma sha uku sau wani sojoji suka je asibiti din kuma suka firgita mutane suka je da mota takwas na sojoji mutane suka fara jin tsoro ko zo samu patient sauran patient da ba suka sauran sanshi ko ya amma wani suka zo kowa ke kula da wa'annan patient su mutane sun kashe a wasa sani suka ce to ai ba ko ka kawo mana su ma ba mu da magana ne to wannan abu da suka yi da tsara na tsaka kamar kamar kamar da ka sani tun da ruwan da ya mai yantaka ya kai shekara hamsin zuwa sama ya san kasar na a shekarun baya in mutum ya san wasu yara da wasu san 60s da 50s ba ina yi wayewa 50s da early 50s aka haife ni ba 50 na ina iya rubutu da karatu na iya karanta jarida rigingimin da aka yi na na sisters ina da wayewa to mun san cewa mu ne a nan ƙasar mu ne ba mu san ana rikici a kan addini ba batun addini ga naka ga nawa muna zaune lafiya kai naka yi nawa da ka fahimta da yi yanzu nawa da fahimta yi haka muke haka muke zaune eh kawai sai rana ɗaya aka wai gari muka ji ana ba mu san su wane ne suke wannan sai muka ji kawai ana kashe kashe wai ana cikin wa a kowace ƙungiya wai ko fara kun ba ba wanda ya san ta ba wanda ya san masallacin boko haram ba wanda ya ga makarantar boko haram ba wanda ya ga malamin boko haram kawai sai a ji kisa kawai to kuma mun san cewa ban da raini ba bayan za a ce wani mutum yana kira yana son canza mutane amma kisa yake kawai sai a kashe mutane a kuma a kasuwa ana ce bane sai bom ya tashi mutane su to idan mu kaddara mutum yana da manufa na siyasa ta ina zai ce mabuli idan ya je kasuwa ya kashe masu ce saboda haka waɗannan abubuwan da suka yi mu mun san cewa wahala ana haddasa mana su ne daga wani mu ba mai da cewa ko wata kungiya wata boko haram ba ta san mu mai da akwai ta to amma in ma mutum ya ɗauka da akwai ta ya ɗauka akwai wata boko haram kungiyar addini to mu mun ga boko haram ɗin da rana tsaka sun zo da uniform ɗinsu da motocinsu sun harbe mu saboda haka mun san su suke harba kuma ban zan ga maka gaskiyar magana shine cikin yaran da suka harba wanda ba su mutu ba sun rika ce musu mun muke kashe mutane a mai tana dubu su da bakin su ga musu har suna cewa muna cin mutum danye da dababbi sai tabbata ba wasu ne boko haram su waɗannan suke zuwa suke kashe mutane ana ce wani boko haram kuma mu ba su iya fito mana ba su ce boko haram su suka fito da riyar uniform da riyar kala ɗinsu muka gausa rana tsaka su kai mana wannan ta'asa kumfayin da suka yi sai su mu da aka san mu don muna san mu kullum kuke zaune tare da ku jahilce mu muna tare da ku shekara da shekaru ba wannan zai ba wanda zai gaya muku game da mu lokacin da aka yi rigiman zaben shugaban kasa nan mutane da yawa nan suka zo nan mun muka hana a kona gidajen yan pdp duk dan pdp da ke da gida ana mawai da kona gidan mu ba muna goyon bayan pdp bane ba muna goyon bayan kuma gwamnati bane ba muna goyon bayan kuma masu crisis bane mu muna so a zauna lafiya don haka suka san cewa a lokacin mu lokacin da aka yi rigimar nan mu kawai suka yadda muke iya wucewa da ambulance din mu mu kai mutane asibiti saboda sun san sun ga wai a a cikin crisis ba mu sai din kowanne mu muna son kawai ba mu bukatar rigima muna so a zauna lafiya saboda haka mu duk aka harba muka daukar mutane mara kai asibiti amma mutane suka dauka muna da ambulance wajen guda goma ne nan ko ambulance din mu biyu to gudun bilib yanzu sun kwashi guda daya a lokacin wani yana nan wai sun sun wai wai sun yi sun yi sun kamce ruwan ambulance yanzu yana har yanzu yana bar fizo sun kwace ambulance da muka je mana a neman a kai a ɗibi mara lafiya kai sai aka kwace ambulance sai ambulance da aka rika taimaka mu mutane abin da suka yi mana kenan wannan karo to kuma kamar da ke cikin bayar za a ce mutum yanzu su da suka yi abin nan su su ba su ma san kasan ba ba san ma ya al'umman kasan ba su sun ɗauka kamar kila mutane za su ci abin su kai daidai sai suka ga cry from all quarters abin ya ba su mamaki da na ji daɗin da president general na kan ya bugo min waya ya ce ya ce in to quote his words ya ce i want to assure you that we are with you na ce to na ji daɗin wannan magana kwarai saboda saboda gaskiyar magana shine mun muna da wani mun yi imani da cewa annabi isa zai dawo kuma tare da shi akwai limamin imam mahdi duk cikin mun san zai dawo to kuma a wurin mu in suka dawo ba batun wai kai kirista ne kai ko kai musulmi ne ko kai yahudu ba ne a'a waye mai gaskiya waye mutumin kirki shi ne addini addini aikin kirki ne ba suna ba ne ba ce suka ansa suna ka ce kai ai musulmi ba ai christian ba shi ne ba who are you what are you doing bayan zai mutane mutum ya je yana kashe-kashe mutane ya mummunan aiki zo ce shi yana addini wani addini addini abin kirki ne imani da aikin kirki shine addini imani a zuciya kyakkyawan itikadi a zuciya da kuma aikin kirki shine addini ba suna ba ne yawa in haka in suna ne mutum ya zo ya ce ma kansa ya ce ko yana faskare sai shi am professor ko ba ka bani ba su gane ba ya ce wata sauran ce an profesa ya zama profesa kenan ko kuma wani mai wanda yake yanka nama yana sai nama ya ce i am surgeon ka zo maka operation so ba suna ba ne aiki ne addini aiki ne to saboda haka idan annabi isa ya bayyana to mutanensa mutanen kirki ne daga kowane addini makiyansa kuma mutanen banza ne daga kowane addini haka abin yake saboda haka ya kamata mu nuna mu sauran mutane tare muke kuma mu abin mun yi goyi bayan abin kirki ba mu goyi bayan mummunan abu ba wai kuka nuna mana zumunci da kuma nuna mana mun gode mun gode mun gode muna fata Allah ya bar mu tare kuma mu nuna mu duniya cewa muna tare din ne kuma kada wani kokarin ya nuna cewa wai mu ne wai wannan daban ne wancan daban ne a abin kirki mun haɗu abin tsiya kun ba mu tare shi kowane ne kuma yake yauwa ko da dan gidanmu ne ba mutumin kirki bane shine ba namu ba mutumin kirki ko ko a ina ke namu shine shi wannan kuma shine addini mun gode kware mun gode mun gode za za mu tana mi ke za mu tafi za mu shirin sallah ke da sai kuka zo eh insha Allah mun gode akwai visitor da visitor insha Allah mun gode ne da an zo tare da mun gode mun gode mun gode mun gode Allah ya ta'aziya Allah ya ta'aziya ba ba ba ai gaskiya gaskiya da kuka kawo ya wadata rabara da ai shi ke da mun gode to rabara ya kara hada wani hannu ai mun zuwan ya yi wadatar a zun wayansu fulanin daji suka zo da wacan can wajen gudawa wannan cukur local gama ba wata ce sai ta ɗauko kuɗi na ce haba haba mun gode zuwan da kuka yi ma ya isa a tsama akwai hausa sosai fulatanci su suke yi amma su masu musu mana ta'aziyya wannan strawberry da abu ya da Allah mahalicci mai iko duka buwaye gagara misali kai da ka kasance a da tun fil azal tun adun adun duniya ba ta kasance ba sai ta wajen ikonka kai ka halicci mutum cikin kamaninka da suranka ka kuma aje shi bisa wannan doron duniya ka ba shi umarni ya aikace ta ya lura da sauran halittu ka ba mutum hikima ba irin na dabba ba shi yasa muna da wannan zumunci shi yasa muna kira bisa sunanka yayin da muna da kuka muna iya zuwa gare ka muna da bukatu in mun yi kukan kana ji mu kakan share mana hawaye muna kiranka abba uba ka ne ubanmu da kake sama duniya da cikanta duka a hannunka ne abin da ya gudana a cikin uwa musulmi ubangiji muna kawo wannan kara wurinka ka dube mu da idonka na rahama ka ɗau fansa mu ba za mu iya mu ɗauki fansa ba amma ɗaukan fansa naka ne ubangiji muna roƙonka irin abin da ya faru ka raba mu da wannan kada mu sake daddada wannan a rayuwarmu a cikin sunan isa almasihu muna roƙonka ya allah zubar da jini a wannan kasa ya yi yawa ba mu son kasa mu ta lallace kamar waɗansu kasashe da sun ɗauki shekara da shekaru suna ta zubar da jini suna kisan juna saboda siyasa saboda matsayi saboda wata buri na kansu ubangiji ka raba mu da irin wannan tunani ka sa kasanmu najeriya ta zauna lafiya muna roko domin shek ubangiji kai mashi ta'aziya muna roko domin iyalinsa kai masu ta'aziya dangi na nesa da kusa kai masu ta'aziya yan uwa mabiya duka kai masu ta'aziya ba shi kada ya rasa 'ya'yansa ba amma muna da lissafi wajen talatin da uku waɗansu suna kan jinya to ka dube su da idonka na rahama ka taba su da hannunka ka warkar da su ka taimake mu ya allah zama rayuwarmu a wannan duniya bari mu gamshe ka duk abin da za mu yi shi domin sunanka shi sami ɗaukaka ka taimake mu mu yi zaman zamantakewa mu lura da juna in akwai abin da zai cuci lafiyar yan uwa ko ta wace hanya ka raba mu da shi ka sa mu taimaka wa juna domin bisharar ka ta habaka ko ta musulunci ce ko ta kiristanci abin da baka so shine bautan gumaka domin gumaka ko abu ne wanda aka kera da hannu sifa ce bai da rai a ciki amma kai ne allah mai rai muna bauta cikin sunanka muna maka ibada sai kuma hanyoyin ibadar ta bambanta amma dukanmu muna maka ibada ne shi yasa ko iya kira gare ka muna ce ka ɗauki fansa ka kawo mana ɗauki ka ba mu lafiya ka ba mu nisan kwana domin mu bauta maka in ka da ya ubangiji ka ba mu damina mai albarka ka ba mu abin da za mu ci da abin da za mu yafa ka taimake mu tanada wa waɗanda ba su da shi in ka da ya Allah ka dubi kasanmu da idonka na rahama inda akwai mugayen mutane inda ake shiri a yi mugunta ubangiji ka wofintar da dabarunsu waɗanda suke kulle-kulle domin su zubar da jini ubangiji ka wofintar da tunaninsu kada ka ba su salama kai masu magana yayin da za su tuba su dawo kan hanya su bi abin da ke gaskiya gaskiya zai yantar da su in ka da ya ubangiji muna barin wannan jama'a da salamarka bari salamarka ta kasance bisa gare su kamar yadda mun roke ka ta'aziya ta'aziyar ka ce kadai za ta iya sanyaya zukatansu har su sami dangana a gare ka ka ji ka an samu da ya Allah saboda mai wannan roƙo da godiya cikin sunan Isa almasihu mai ceton duniya amin
gode da wannan addu'a da barka gode kwarai Allah ya karba Allah ya ji addu'a Allah ya ji addu'a Allah ya kuma amsa gode kwarai kwarai da gaske ba mu da bakin da za mu iya gode maka rabar ai addu'a ba mai daɗi ba mun ba ji daɗi ba eh Allah ya saka da daɗi ba ji daɗi sosai eh Allah bar zumunci kuma da ƙara kauna eh eh lokaci eh mun gode kwarai
muna tare da yadda ka da kara mun ba